أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah subhanahu ta'ala zamu ci gaba da karatun wannan littafi na al-balagatul wadhiha inda zamu tashi al-insha'u talabi al-amru a darasin bayan mun ji insha'i ya kaska al-khabar ya kaska shi bi ko akwai al-khabaru akwai kuma al-insha mun ji ahwalul mukhatab sannan kuma mun ji a khurujul khabar an muktazar zahir sannan mun ji al'insha'u talabi nau'o'i ne daga cikinsa akwai al'amuru to al'amuru yana da sigogi da yawa umarni yana da sigogi amma mafi wanda suka fi shahara ga san cikin ka'idan mu an kawo alkawa'id al'amuru talabul fi'ili ala waje hilisti ila shi ne neman a aikata wani abu ta hanyar daukaka ma'ana na sama ya umarci wanda yake kasan shi shine al'amuru lil amri arba'u siyag umarni a larabci yana da sigogi guda hudu akwai fi'il amri siga na farko kenan wal mudari'ul maktarin bilamil amri sai mudari inda aka manna mashi lamul amri kamar li yunfiq zu sa'atin min sa'ati wasu fi'il amri akwai ismu fi'il amri kaman wabil walidaini ihsana afwan kaman sah bimana uskut wal masdar na'ib an fi'l al-amr da masdarin da yake mai mafi'il amrin masdar ne aka zo da shi amma yana mai mafi'il amrin kaman misali wabil walidaini ihsana kaga ihsana din nan masdar ne wa huwa na'ibun an fi'l al-amr bimana wabil walidaini ahsinu ihsanan ahsinu ihsanan kad takhruju sigul amri hakika sigan umur sigogi na umurni kan fita an ma'ana hal asli su bar ma'anonin su asali ma'ana akan zo da sigan umurni amma ba da ma'ana na asali ba ila ma'anin ukhra zuwa ga wadansu ma'anona daban za ga an zo da sigan umurni ne amma bai nuna a aikata abin an zo da shi ne da wani ma'ana kuma daban tustafadu min siyaqil kalami wanda yake ta kula da siyakin magana ne za a iya fahimtar haka kal irshadi akwai inda za ga an yi umarni amma ana shiryatar da kai ne zuwa ga aikata abinda shi ne zai zama kama fi alheri wa du'a'i da kuma addu'a umarni ne amma kaga addu'a ne kamar da kan ce rabbana la tu'akhidna in nasina wa ko kuma rabbi habli min ladunka dhurriyya tayyiba rabbi habli kaga hab fi'il amr ne nan to amma wannan ta'adduban ba zaka ce fi'il amr masjidi kace fi'il du'a wal iltimas da kuma inda tsara aboki sa'a zai nemi dan uwan shi tsaran shi ya ga ya aikata wani abu to wannan iltimas kenan kamar inda kai zaka umurci abokin ka zo ku tafi tare ko kuma yi maka wani aiki wa tamanni akwai kuma inda za ga uslubi ya zo kamar umarni ne amma kuma fata ne ake yi buri ana buri ne wata khir akwai kuma inda za ga an kawo umarni zaɓi ne aka baka da manufa da shi kenan wata suya akwai kuma inda za ga an zo da umarni amma ana son a nuna maka daidaito ne tsakankanin abubuwa guda biyu wata ajiz akwai kuma inda za ka ga an yi umarni amma umarnin nan manufarsa shine a gagarar da mutum a gagar da mutum wata a nuna ba za ka iya aikata kaza ba fa a tubi suratun min mithlihi ai ba za ai ba wanda zai iya zuwa da shi wata hadid kan wani hausan wani da shi yayi ta hadid jan kunni yaro ne ya ina ta aikata wani abu sai kai mishi magana ya ki bari ka sake mishi faɗa ya ki bari a matakin na uku sai ka ce ba za ka bari ba to ci gaba idan ka ce ci gaba din nan ai ba hakika ne kana umurtar shi ba ne kana jan mai kunni ne ya guji irin abin da zai iya samunsa wal ibaha akwai kuma inda za ga an yi umarni amma umarnin nan na fa'idantar da halasci ne ya ayyuha nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba kulu fi'il amr ne nan to nan al'amuru laysa ala haqiqatihi wa inma huwa lil ibaha shi yasa malaman usul fiqh zaka suna cewa al mustafa min al amr huna al ibaha to ga misalan mu nan al amsila bi risalatin li ali radiyallahu anhu an fitar da wanda wannan magana ne daga cikin mutuwa wasiƙa da sayyidina ali ya rubuta ba a biha ila bin abbas wanda ya aika da ita zuwa ga abdullahi bin abbas wa kana amilan bi makka alhanin abdullahi bin abbas gwamna ne a garin makka sai ali ya rubuta kamar haka amma ba a bayan haka fa akim lin nas al hajj ka tsaida mu mutane aikin haji wa zakirhum bi ayyamin sannan kuma ka tunatar da su kwanakin da Allah ya halakar da kafirai da masu tsaurin kai wajilis lakum al-asrain ka zauna musu a lokuta guda biyu asrain bi ma'ana safe da marece algada wal ashi min babit taglib wannan a larabci akan ce mishi babit taglib abinda ake nufi lafazin musanna musanna ne musannan da ba shi da mufradi akan yi amfani da shi ba ana nufin hakikanin musannan na abinda kalmar take nuna ba ana nuna wani abu ne ka misali al'asarai ne kaga dai al'asar zamani ko ba ana nufin zaman nabi ba ne al'asarai ne mun saba sallar la'asar makon ce salatul asar ko ba ana nufin sallar la'asar bi ba ne a ana nufin sallan azahar ne da kuma sallan subahi da kuma sallan isha'i ake nufi a nan ko kuma magariba kama a ce kamarai ne inda za ka wage kamar na farko ba zai baka ma'anin wata ba ɗayan ma ba zai baka manan wuta ba amma sai aka ce alkamara ne ko kuma alkamarai ne kamar misali burdai ne ba nufin bargo guda biyu ba na kamar isha'ai ne al'aswada ne al'aswada ne fa'akimil fa'aftil mustafti duk wanda ya zo yana neman fatawa ka ba shi amsa wa alimil jahili ka sanar da jahili wa zakiril alima sannan kuma ka tunatar da masani to anan za mu fitar da fi'ilu amri anan mu duba mu ga shin min aina sadar al'amuru wa ila aina tujiha al'amuru kaga amma ba'du fa aqim kaga aqim aqim kaga amrun ne nan ko to nan min aina sadar al'amuru umurni ya fitar da kwani ne kaga daga shugaba ne zuwa na ƙasan shi ta wannan al'amuru huna ala haƙiƙatihi wa zakirhum nan ma zakir shi ma al'amuru ala haƙiƙatihi wajilis shi ma ka umarni ne nan haƙiƙatan haƙiƙatan fa'afti shi ma umarni ne nan wa'allim shi ma umarni ne nan wa zakir shi ma umarni ne nan kaga wannan fi'il amri ne nan wanda shi ne asalin filin da ake amfani da shi domin umarni wakana ta'ala Allah sun ta'ala kuma ya ce وليوفوا نذوركم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق كذا وليطوفوا فعل مضارع ne ai sai aka manna mishi lamul amri ko kaga nan sai ya fa'idantu da umurnin anan kaga al mudari'ul muqtaran bilamil amri hana huna shi ma nan siga ne daga cikin sigogin umurni kamar yadda muka na farko can wal yatawafu wakala ta'ala Allah sun ta'ala kuma ya ce alaikum anfusakum alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha hadaytum ku kama kawunan ku kada wanda ya bace cutar da ku matukan dai ku kun shiryatu shahidin mu anan alaikum kaga ala ne da kafin da mimun aka hada ko kalmomi guda uku amma nan yana da ma'anan ilzamu ilzamu kamar alaika nafsaka kaga nan shi ma siga ne daga cikin sigan umarni a zo da mene ismu fi'il amr kaman nan ismu fi'il amr kaman alaikum nan ismu fi'il amr kenan bi ma'ana ilzamu wa kana sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya ce wa bil walidaini ihsana ai wa ahsinu ila al walidaini kaga ihsanan sai ka ce masdarun mansubun wa huwa na'ibun an fi'il al amr bi ma'ana ahsinu bil walidaini ihsanan to waɗannan sigogi ne guda hudu ga sanan mun ga fi'il amrin mun ga al-mudadil muqtarin bil alif wal lam kaman wal yufu da wal yatawafu mun ga yasu fi al-amrin na'am alaikum sannan kuma mun ga ihsanan masdar na'ib an fi'l al-amr wa kana abu tayyib abu tayyib yace fi madhi sayfi ad-dawla wajen yaban sayfi ad-dawla kaza falyasri man talaba al-aadi wa mithla suraka falyakun at-talabi wannan waka ne wanda ya yi yana magana dai ga wanda yake yaba tare kuma da kamar umurtinsa ko kuma waje haddar da shi zuyen da zai fuskanci abokan gabansa kaza yake cewa kamar haka ne falyasri man talabal aadi wanda yake ne duk wanda yake neman abokan gaba to yayi wannan tako yayi wannan irin tafiya irin tafiya naka wa mithlu suraka falyakunu tulabi to saka ce falyakunu tulabi mithlu suraka abin nema ya zanto kaman kutankucin irin tafiyanka to shahidin mu anan ina ne ke falyasri falyakuni falyasri falyakun kaga wannan fi'il amr ne dukan sunan ko ko da yake asalin sa fi'ili mudari'i ne da kasara yasri kana yakunu faqturina bilamil amr sai aka manna mishi lamil amr nan to lamil amr nan ita ce ta fa'idantar da umarni anan to nan almustafadu min al-amr huna shine an-nushu wal irshad an-nushu wal irshad saboda shi abu tayyibin mutanabi ai na kasan sai budola ne ko to sai budola na saman shi kaga nan wajaha al'amra ila man huwa alahu to ko kaga wannan ba za a ce mishi mini amr ba sai dai mene ya zama annusu wal irshad wa kali khatibu kuma sannan ya ma ci yana mai yana mai mushi magana azal hasadal hasadal husadi anni bi kabtihim fa'anta lalazi sayyartahum liya hussada abu ta yi mutum biyu ke ce musaifu dola a zal hasadar hussadi mai gida ka gusar mun da hasadan masu hasada azal da ka azala yi zilu azal azil ka gusar mun da hasadan masu hasada an ni gabari na bai kaftin ta hanyar kifar da su fa'antar lalazi sayyartahum liya hussada kai ne ka sanya mun su suka zama mun mene suka zama mun mahassada hussad jami'i ne na hasid to yana shahidin ma nan azil ko kuma azal azala yuzilu azil yuzilu ai da kasara ko azil to kaga anan yayi umurni anan azil hussada hasadul hussadi to anan umurni anan mal mustafa minhu addu'a ne ya kawo nan roƙo yake yi roƙo yake yi tunda sadar al'amuru min al'adina ilal ala ta wannan su da ce mene addu'a roƙo yake yi wa kan murul kais imrul kais yake cewa ifa nabiki min zikira habibin wa manzili bi siktil liwa bainad dakhuli fa haumali ifa ku tsaya nabiki mai kuka min zikira habibin ai mahbub habib fa'il bi mana maf'ul ku tsaya mai kuka saboda tunanin wani masoyi wata mace ce yake so a wani gari da ya sauka tsananin so shikenan sai masu idanginta ba sa son shi dama iyalanta ba sa son shi to karke sai aka wayi gari sun tashi sun bar garin sun koma wani guri can da bai sani ba ma to shine sai ya zo fita daga garin zai tafi shi ma to bayan ya fito wajen garin sai ya kaddara ok sai ya waiwaya ya kalli garin saboda bakin ciki da damuwa ya rabu da mahabubati to shine sai ya kaddara cewa yana tafi ne tare da waɗansu mutane guda biyu sa'o'insa ko abokan tafiyarsa sai ce kifa ku tsaya to kun gani nan kifa ai fi lamur ne ko namiji ɗaya kif maza biyu kifa ko mata biyu facin kana son kamar banci ne suka ce kifata ga mata to ku tsaya mai tunanin ku tsaya mai kuka saboda tunanin wata masoyiya wa manzili da wani masauki inda wacce nan masoyiyan take bi sikitin liwa wanda gurin na wannan gurin na inda ake ce mishi sikitin liwa ne wannan sikitin liwa din kuma bainin da khuli fa haumal yana tsakankanin da khul ne sai haumal to kaga kifa wajjahar al'amur ila rafiqaihi ai sa'o'in shi ne ko to wannan ba za a ce al'amurin hakiki bane nan wannan za a ce iltimas ne iltimas wa kana aidan ibn abu tayyib al-mutanabbi ke cewa umrul kai suke cewa ala ayyuhal laylul laylut tawil alanjali bi subhin wa mal isbahu minka bi amsali ala ku saurara ayyuhal laylut tawil ya kai wannan dare mai tsawo alanjali ka saurara ku saurara ya kai wannan dare mai tsawo alanjali ka yaye mana bisubuhin da safiya ma'ana duhun daren nan ka tafi mana kai ka yi tsawo da yawa ka tafi mana haske kai kuma ka zo wa mal isbahu minka bi amsali saboda ai subahi ba kaman ba kaman ba kaman ka ne ba watan dai yana bakin ciki ne yana da damuwa akan dare har yanzu yayi tsawo ya kamata a ce daren ya tafi yini ya shigo saboda lokacin yini akwai haske ba kaman dare ne ba to kaga ina shahidin mu nan injali kaga nan wajhal amra ila ma la ya'qil so wannan sai a ce mene sai ce tamanni ne guri yake yi domin tamanni shine fatan wani abin da kafin ya faru za a ɗauki lokaci ko kuma zai wahala to ai kaga a lokacin da yake magana kaddara ko farkon dare ne ko tsakiyar dare shin zai a lokacin zai iya yiwa duhun dare yaye kaga ba zai yi ba wakalal buhturi ibuturi kuma yake cewa faman sha'a falyabkhal wa man sha'a falyajud kafani nadakum an jami'il matalibi faman sha'a falyabkhal kai da kai ma dai duk wanda ya so daga cikin ku ya ci gaba da ruwa ko yayi ruwa waman sha'a falyajid wanda kuma ya so ya ta kyauta kafani nadakum ni dai ku sani nadakum kyautan nan da kuke mini kafani ya riga ya ishe ni yanzu an jami'il matalib ya ishe ni ga neman dukkan abin nema to yana ne shahidinmu nan falyabkhal falyajid kaga nan ya zo da fi'il amrun al-muqtaran bilamin amur ko nan nan al'amur yusufa minhu bene a takhir ya ce fa man sha'a falye bakal wa man sha'a falye jud yawwa ko dai kai kaza ko kai kaza eh hmm? eh zai zama tahdidi tun daga baya ce inna tadna jahannam lil kafirina wa qala abu tayyib abu tayyib kuma yake cewa ish azizan aw mut wa anta karimun baina ta'nil kana wa khafqil bunudi watan ya faɗa wannan baitin ne ga wani wanda aka kashe shi yake cewa ish azizan to karayu ka rayu madaukaki amut ko kuma ka mutu wa an takarimin alhanin kai mai darja ne bai na ta'anil kana ka mutu mai darja tsakankanin sukan goron mashi wa hafaƙil bunuki da kuma abin nan ƙara da bindigogi bunu jami'i ne na albundi bindiga ba to kaga ina shahidin ma nan falliyar ish shi ne shahidin manan ko? to al'amuru ma za yi safari min al'amuru huna aga ta suya tun da ya ce ish azizan aumut wa an ta karimun ya ba da zaɓi ne ko dai mutu cikin halin ɗaukaka ko kuma cikin halin mini halin daraja wa kala akar wani kuma yake cewa aruni bakhilan tala umran bi bukhlihi wa hatu kariman mata min kasratil badal aruni bakhilan dan Allah jama'a ku nuna mini marwacin da tala umran wanda yayi rayuwa mai tsawo bi bukhlihi da rawansa kankamo ne ko kuma sai gashi yayi rayuwa rayuwa mai tsawo fiye da yadda ake tunani wa hatu kariman kuma ku kawo mini mutum mai daraja mai kyauta mata wanda ya mutu min kasaratul badal saboda yawan kyauta kaga wannan ba za ta ba samu shi ba ba ma ta ba samu ba to kaga nan al'amurin min huna zai iya yiwa kaga al'amurin huna litajiz gagararwa ma'ana a nuna maka ba za ka iya ba wannan challenging ne nan idan lam taksha aqibatal layali ولم تستحي ولم تستحي فاصنع ما تشاء اذا لم تخشى عاقبه الليالي idan da har baka gudun karken mummunan karken da ke samu a cikin darare walam tastahi saboda wata luga ne nan kuma baka jin kunya ko fasna ma ta sha'u to kai ka taji abuka abin da kake so manan allazi mausuliya kenan kai ka taji abin da kake so kaga al'amur huna yustafadu minhu madha at-tahdid jin kunni ne wakala ta'ala Allah kuma yake cewa kulu washrabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad har sai farin zari ya bayyana muku ya bayyana muku wato ma'ana wannan al-fajr min al-khayt al-aswad da kabakin dare zari min al-fajr na al-fajr kaga nan ga umunni ko kulu washrabu to ma za yi safari min al-amr huna al-ibaha al-ibaha ku ci ku sha kaga kana da halarcin cin abinci da daddare har zuwa dai lokacin da za a ce ga shi gari alfijir ya fito da kanan sai ka dakata to ga tamrinin da ijaba zai yi kyau mu je mu duba shi ko Allah ka samu dace to abinda Allah ya ba mu iko makaranta daidai Allah ya ba mu ladan wani ne kuskure Allah ya fahimta ne kuskure ne kuma ya ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk